ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين ترى غوة صفر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram na dillatil ahkam wannan shine karatunmu na nomala 239 a zan ki rubutawa saboda a zan ki rubuta gefen littafin saboda ka radda malam baya na wani sai gaya mu koko yawa na ne za mu tashi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه dai an karbo da gare shi shi wa kenan Abu Hurairah dai ko yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahasad nan ne ko la tahasadu kanku ya hasada muna ganewa ko hadisi yana nuni akan cewa ainihin hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin da yace kakku ya hasada hani ne hani kuma abin da yake nunawa haramci hasada haramci muna ganewa ko kuma abin da hadisi yake nunawa kan yi maka hasada kai ma kai mani kan mu yi ma juna hasada ka ce kana man nima yana maka shine la tahasadu daga almuhasada ne almufa'ala tsakanin bangarori guda biyu kenan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya na kowane ɗaya daga cikin mu ya ma dan uwan shi hasada muna ganewa ko haka nan ma da haka za mu iya gane cewa kuma an hana ni kadai yi maka hasada kai ba kamar ba dole sai yana maka ba kana mani sa'an nan ta zama to haram ko da ni na maka hasada kai baka sani ba ko kuma kai kana yi mana hasada ni ban sani ba haramun ne kuna ganewa mu yi majuna ka sa akwai lokacin da za mu yi ta majuna hasada ni ina kai kana yi akwai lokacin da kuma wani ke yi wani bai masan wani na yi ba to duka haramun ne kowace irin hasada ba ta da kyawu duk da yake in kai mana hasada irama yana daga bangaren mi jaza'u sayyi'atin سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به amma daidai da haka nan an hana yi mu hasada an hana mu mu yi ma junan mu hasada baya da kyau muna ganewa ko hasada mun yi magana ta can baya cewa tana daga cikin abubuwan da ba su da kyau addinin musulunci bai yarda da su ba muna ganewa ko to da ka hasada haramun ce ba ta da kyau din mai yin ta to yana saban Allah yana aikata zunubi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tanajashu kuma ku bar yin karin kudi ku bar yin tayin karin kudi wurin sai da kaya wannan ma mun yi bayanin shi can baya na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin najish ta karatu tun bara ya ma wuce bara ko? tsohon karatu ne cikin littafin da yake bayanin sai da saidawa to akwai abin da yake ce ma annajish yawwa ka zo ka iske mutum yana tayin kaya sai ka kara ba don ka sayi ba don shi ma ya kara shi kuma mai kayan daga bayan sallama sai baka wani abu saboda ka taimaka mai ya samu riba mai yawa shi ake ce mami munajasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yani daga me daga munajasha abin da yasa manzo Allah ya hana ta saboda tana kawo adawa tana kawo kiyayya tsakanin tsakanin musulmi shi yasa duk abin da zai kawo kiyayya ya kawo gaba ya kawo wato hamayya tsakanin musulmi musulunci yana kore wannan abu kuna ganewa ko wato ka zo ka iske mutum na sayan abu yana sayan rago misali an ce mai ya kawo jikka ɗari sai ce tamanin misali kai kuma dama kana ta yawan ka aikin kake nan cikin kasuwa cikin kara ba ka da wani aiki sai wannan aiki kawai kana ta yawo kare da hauka shi kenan kana jin wannan tayin sai ka zo ka riba ragon ka riba da kyau sai ka ce an sai da man ɗari shi kuma mai sayi kaga ya ga rago mai kyawu ya kwanta mai gare yana so ya sayi shi ya taya tamanin an ce albarka kai kuma sai ka ce ma ɗari kamar ba ka ji an ce ɗarin ba shi kuma mai kayan tun da ya ga kama irin wannan tirgin har ka zuba ishirin sai ce albarka ba kai kuma kai da ka taya tamanin kaji wani ya taya ɗari ya za ka yi kuma ka ga rago ya maka sai ka ce to da Allah na ƙara biyar ce albarka in an yi sa'a ce ya kara goma shi kenan kuma shi ma da maragon baya wacce tamanin din ko tamanin da biyar kaga an samu nawa an samu kuɗi da yawa sai kuma ko shika aka baka ko shika biyu tunda abin da yawa yawo kake kana ta irin wannan abin ana baka wani ya baka ɗari ma wani ya baka shika wani ya baka shika biyu wani ma sai ya baka biyar saboda kasa ya samu arba'in ko hamsin kuma zala ya ce a bari yin haka nan amma ba a hana taya kaya don a sai ba yawwa wani ya taya kaji an ce mai albarka sai ka ce na sai 85 saboda sai za kai ina fatan muna ganewa ko irin wannan nau'i na kasuwanci haramun ne bai da kyau ka kara ma kaya kuɗi ba dan ka sayi ba sai dan ka kara ma mai sai da kaya riba domin shi kuma ya sallame ka daga baya to wannan bai da kyau inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tanajashu abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tabaghadu manzo Allah ya hani daga miki junan mu shi ma tabaghadu kamar tahasadu ne ma'ana kai in kika kai ma ka ki kuma ka in kika kai kana sona ko kuma kai ka kini ne yana son ka kiyayya ba ta da kyau kuna ganewa ku shi ma wannan baya da kyawu in ta bangare guda biyu ne kowa na kin juna haramun ne in ma ni ke maka kai baka mani shi ma haramun ne ko kai ke man ni ba ni maka haramun ne duka baya da kyawu muna ganewa ku sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga ainihi fuskantar juna da kiyayya fuskantar juna da keta da gaba yawwa ni in maka kai ka mani ko kuma ɗayan mu na yi ɗaya ba yi haramun ne kuma hani ne aka yi daga wato aikata dukkan abubuwan da za su kawo gaba da kiyayya tsakaninmu saboda gaba da kiyayya ba ta kasancewa sai da wani dalili sai da mafari muna ganewa ko ko kuma wato zargin da ake a nan wurin shine kiyayyar da aka yi ta ba don Allah ba kake mutum ba dan Allah ba amma kiyayyar da kai dan Allah to wannan ibada ma ce zaka samu lada wurin Allah ko ba haka ba saboda ki dan Allah da soyayya dan Allah ibada ne yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala amma in ji kawai ba ni son ka in ji ina kin ka ba ni kaunar ka ba ni son ganin ka ba ni son ci gaban ka ina jin haushin ka ba dan ba ka sallah ba ba dan ba ka azumi ba ba dan kana fasikanci da fajirci ba ba dan kana aikin asha ba haka kawai ba nisan ka ba saboda wata ma'ana ta addini ba saboda wata ma'ana ta duniya to Allah subhanahu wataala ya hana mu irin wannan kiyayya amma za ka ƙi mutum saboda mi saboda yaƙi Allah za ka ƙi mutum saboda yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce za ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya hana irin wannan sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tadabaru kuma ku bar juya ma bayan ku juna muna ganewa ko ku bar juya ma junan ku baya haka ni in baka baya kai ma ka bani shi ma dai in maka kai ma ka mani baya da kyau in juya maka baya kai ma ka juya mani baya baya da kyau haka ma in zo wurinka neman taimako in zo wurinka ka kama mani kana iya kama mani kawai ka bani baya ka mani dungu ka kasa shiga cikin lamarina domin ka taimake ni in hita daga wahalar da nake ciki to an hana ko da ni ban maka ba kai kadai ke yi baya da kyau wajibi ne duk lokacin da musulmi ya zo neman taimako wurin dan uwanshi musulmi ya kama mashi in dai yana da iko in dai yana iyawa to kakku juda mabayan abin nan junan ku baya yawa kakka bani baya kana iya mana hanya kana iya kira ma kana iya kama nuna mu tai wurin wani wanda za ya kama kuma kana da gaskiya abinda ake so dai duk lokacin da zaka kama ma dan uwanka ya zamanto yana da gaskiya zalunta shi za a yi hinkari za a nuna mai to sai ka nuna mi kai ma kana da ƙarhin da za ka nuna wa ka cuce shi amma ba ya da gaskiya to ka bai shari'a ta yi aikinta domin in ka tsamo shi daga wannan rashin gaskiyan to ka yi taimako a kan rashin gaskiya ka yi ta'awun alal ismi wal udwan amma Allah ta'ala ce mu mai wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaki junanku akan kyautatawa ku taimaki junanku akan bin Allah subhanahu wataala da kiyaye dokan Allah saboda haka kenan baya da kyawu kwata-kwata mu zangi juya mu bayan mu junan mu baya mu ki taimakon junan mu mu kauda kai daga daga abin nan ko da ma ba taimaka mu mutum zaka yi kan ka hidda daga cikin matsala ba mutum ya ma sallama ka ki amsawa shi ma yana cikin tadabur assalamu alaikum ka gyale shi muna ganewa ko ko shi ba ya da kyawu bai kamata ba musulmi dan uwanka ya gaida ka kai kuma kai banza da shi ka kyamsa mashi duk wanda ya wannan shi ma ya shiga cikin walata daba ba ku juya ma junan ku baya Allah ya taimaka mana abu na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd kada wato sashen ku yayi cinaki akan cinakin sashi muna ganewa ko kakka zo ka iske dan wanka yayi cinaki ya gama kai ma ka yi mi kace kai an sai da mashi yana kokarin dokudi kawai sai ka ce na sai kaza haramun ne wannan da lokacin da ake cinaki kuma an karkata an sallama ma mai sayan kaya to haramun ne kai maka kara kuma kaga saboda son zuciya ko son rai ko jahilci muna aikata irin waɗannan abubuwa ko ba gaba wurin motoci wurin gidaje wurin filaye wurin kayayyaki duk muna wannan abu sai mutum ya zo ya cinaki ya sai wani fili ya saye shi misali miliyan biyar wani na son wannan yile yana jin labari sai ya ga mai wurin ya ce ni na sayi miliyan goma saboda shi kudi wurin shi ba wani abu ne kudi wurin shi ba matsala ba ne sai ce ya sayi na miliyan goma shi kuma mai sai da wuri ga kai ya ci riba yan miliyan ɗaya ko ɗari bakwai ko ɗari biyar wannan ya zo ya ƙara mashi ma miliyan biyar kawai sai sai da yana zuwa sai ce kai wurin nan an wasa sai da shi to haramun ne wannan aiwa ga kudinka gaskiya na wasa sai da sai daga baya ka ji labari ashe ba wasa wai ba ashe dan hali yayi bai masan zuciya shi da san rai kawai yaje sallama shi da farashi mai tsada to ba haka nan amma an kaji misali mutum ya taya miliyan biyar ba sai da mashi ba kuma ya tahi ya juya baya ya haƙura kai kana iya in ka ji labari ka ce kai ka ƙara misali ɗari biyar ko ɗari biyu abinda dai kake iyawa in ma biyar ɗin kake iya ƙarawa tun da dai kana son wurin bayan an ki sallama mai kai kaji labari babu matsala amma ana ciniki har ma ɗan uwanka ya ƙare kuma ɗan uwanka ma yana ciniki baya da kyawu ko da ba sallama mai sai ka bari in ya fasa sai kai ka zo makaruhi ne baya da kyawu muna fahimta ko baya da kyawu yana tayawa sai in wantare ne ake yi yawon ana wantare ana wa za a sayi yawwa wane ya taya kaza wa za a kara wato wannan ban matsala sai a kara saboda an zo da abin da wannan siga tallaki ana ana ana ana gwada ma mutane ina mai kari wane ya sayi jikka ina mai kara wani ya ce ya kara dala goma wani ya ce ya kara kadagu wani ya ce haka dai ina ba mai kara to kaga wannan babu matsala amma kaya ne yadda aka saba saida su ba wani dare ake ba an kasa su ne ana saida wani ya zo ya taya kana ji ana ci na giba ka ta to ni na sayi kaza domin wannan yana haddasa ni sai ka ja hushin wannan mutumin domin yadda yake iya sayi kai ba kan iya sayi kaga kuma ya bata maka mi ya ba dare da ka ganshi sai ka ce wancan mutumin dan bakin ciki ka dai baka yahi mashi ba Allah ya kiyaye to haka wannan ma dumi shi dan baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayan Allah ‘yan uwan juna, ko ku zamanto ya ku bayan Allah ‘yan uwan juna, ana ku nuna ‘yan uwantaka, ku nuna ya kamata tsakaninku da abokan zamanku tsakaninku da ‘yan uwanku na addini, ku nuna ya kamata ku nuna ‘yan uwantaka, domin yana daga cikin wato haƙƙin bayan Allah, haƙƙin zamantakewa tsakaninmu mu musulmi tsakaninmu. akwai tsakaninmu tsakaninmu da musulmi akwai tsakaninmu da wanda ba musulmi ba akwai hakin zamantakewa shine kamna da soyayya da kuma ainihin fatan alkhairi da kuma san kowa ya ci gaba wannan da haƙƙi ne da Allah ya daura maka akan ƴan uwanka yadda kake so ka ci gaba su ma su ci gaba wannan bai hana kai ma ka ci gaba dan ka so dan uwanka da karuwa kai ba ragewa za kai ba domin duk wanda ya kasance cikin kulawa da matsalar dan uwan shi to Allah ta'ala sai ya kasance cikin matsalar shi duk wanda ya taimake wani sai Allah ya taimake shi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi haka Allah yake hal jazaa'u lihsani to idan abin duniya ya zo gaban mu kawai sai idanun musuri wannan abin shi kadai ba mutuna girman Allah subhanahu wataala ba mu tuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar mu da Allah da manzo Allah da karantarwa addini duk sai mu manta ta wannan abun shi kadai muke kallo wannan ba daidai bane innamal mu'minuna ikhwa Allah ta'ala ya ce mu'mine fa ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi sasanci tsakanin ƴan uwanku guda biyu wattaqullaha ku kiyaye dokan Allah cikin rayuwarku gaba ɗaya la'allakum turhamun domin a yi maku rahma to saboda haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto wato ya ku bayin Allah ku zamanto ɗan uwan juna mana ku zamanto ɗan uwa kamar yadda kuke ɗan uwantaka ta jini to ɗan uwantaka ku ta addini ita ma ta zamanto kamar haka wurin tausayi wurin soyayya wurin taimakayya wurin taimakon juna da yi ma juna nasiha dukkan abinda wato yan uwantaka ta jini ta kumsa to ya kamata ku gwade shi tsakaninku da yan uwanku na musulunci na addini kar ku yarda a ce yan uwantaka gabaki take muna ta cutar kanmu muna ta zalunta kanmu in muka yaka nan ba mu yi daidai ba ba mu yi aiki da yan uwantakar da Allah subhanahu wataala ya dora mun ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne malare da musulmi yake dan uwan musulmi ne wannan yan uwan takaddai da aka ce wa kunu ibadallahi ikhwana kuma sai aka kara me sai aka kara akkadawa cewa al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laimi la yadhlimu baya zalunta shi saboda mai saboda dan uwan shi to haka muke saboda Allah ba mu zalunta junan mu oh duk zaluncin da ake garin nan tsakanin wa da wa ake yi tsakanin musulmi da musulmi ba daidai bane zalunci haramun ko man zala ya ce musulmi dan uwanka ne kakka cuce shi kakka zalunce shi duk dambarar da muke wa muke ma ni musulmi ne kai musulmi ne in dambare ka kai ma ka dambare ni in cuce ka in zalunce ka kai ma ka yi mani to ba wai tsakaninmu ba ko tsakaninmu da kafirai muka yi zalunci mun yi abin da Allah ba ya so ko kafiri muka yi ma mun nuna mashi addinin mu addinin cuta ne addinin zalunci ba wallantana tsakaninmu saboda haka mu daina cutar kanmu mu daina zaluntar kanmu المسلم أخو المسلم لا يظلمه ba ya zalunta shi wala ya khzuluhu sannan kuma ba ya jayewa ba ya sumbule mashi ba ya barin in taimaka mashi shi ne ake cima alkhizlan wa kana shaitanu lil insani khazula shaitan ya kasance mai sumbulewa ne ya bar mutum haka shaitan yake shigo shigo yake ma ba zirgi sai ka shigo sai ka gane kalimi ba ka yi hida ko me aka baka ba ya hiddo ka in shaidan ya tilla ka cikin wani rami na masifa da bala'i to ba za ka hita daga wannan wurin ba kuma sai ya tsere ya gudu ya barka ka matsali shaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin haka shaidan yake yace ma kai zama kafiri ba abinda za ya faruwa kafircin nan cikin shi akwai walwala ba ruwanka da wata doka waɗannan ma su suka sa kansu da an zo an dabbai bai su an hana duk komi ba ya da kyawu kada kai kafircin ka kawai balan ma kafara kana zama kafirin sai shaidan ce to ba ruwa na fa ni ba ruwa na da kai ma kai ni Allah ma nake tsoro Allah da ka kafirta da shi to ni ina tsoron shi haka yake haka yi nuna ma a yakin hudu aka yi nuna ma abin nan yakin badar kai aka yi nuna ma kafirai ya hito karara ya ce a ta yi yakin ana fara yakin ya gama la'iku suna bayyana ina falamma taratil fiyatani na kasa alaƙi bai wa ƙala inni bari umin kumu inni a arima la tarauna inni a khafin laha wallahu shadidul iqab ya dan ya gudu tserewa ya ina zuwa bakin tekun maliya idin zumaji ana ana yawa ne ne ana kiran shi ya najdi ya shaykhun najdi ana kiran kai kawai ya zinduma cikin ruwa ya tsere shi yace a taho yakin ba abinda yace yana tare da su wa qala shaytanu lamma yawwa inni ma'akum yace yana tare da ku ai yakin ba abinda zai faruwa to haka shaidan yake to ba a so irin wannan rayuwar ta shaidanci ta zaman to tsakanin musulmi da musulmi ka tunzura musulmi cikin wani bala'i kuma ka tsere ka kyale shi ka bare cikin wannan bala'i kaka zama shaidani to la yakhdhuluhu musulmi ba ya sumbule ma dan uwan shi musulmi wala yahqiruhu sa'annan kuma baya wulakanta shi baya rena shi musulmi bai rena musulmi wala yahqiru kaji musulmi baya rena musulmi ana ka zanki kallon shi wani sakare wani wawa ka rena shi ya gaida ka ki amsawa ka ce ya bar zama tare da kai saboda bai kai wannan matsayin ba da sauransu musulmi ana son shi ya zaman to mai son yan shi musulmi in ya miko ma hannu ka amsa in ya gaida ka ka amsa in ma kai ka gane shi kai saurin gaida shi kai saurin ma mika mai hannun duk wannan yana nuna musulmi girma gare wurin Allah musulmi ba manzo Allah ya ce saboda girman musulmi ba da a kashe ran musulmi guda da gara ji a rushe kaba to me wannan daraja kuma zaka wulakanta wa rushe kaba da Allah kaskanci ne aka mata wulakanta ko girmama ta kai to gara a wulakanta ta da wulakanta musulmi ashe abin da kake yi na rena musulmi da kaskantar da shi in ma dai san zuciya ne ko san rai ko kuma baka san abin da kake ba baka san wa kake ma wannan ba wannan halitta ne mai girma wurin Allah subhanahu wataala idan kaga ba yi da kyawu bai kamata ba muna rena junanmu a ce muna sallah wuri guda ɗaya amma mun rena junanmu muna sallah wuri da amma muna kaskantar da junanmu anya mun gane ibadan ka kun san me yasa Allah ya ce mu zo mu yi ibada a masallaci so biyar ga yini saboda mu ƙara rungumar junanmu mu ƙara rike junanmu mu ƙara sanin junanmu wani mutum ina ka san shi masallaci ka san shi wani mutum daga nesa yake zuwa saboda yana samun natsuwa masallacin da yake zuwa sallah kasa wani za a zanki tawa daga nesa don yin sallah wani masallacin wani da motan shi duk tsadar nan man nan da ake yi wani da mota za yi tahowa wasu ma tahowa suke yi group suke yi su taho wani masallaci don su yi sallah ya kamata irin waɗannan mutanen da suke iske ka kai dan unguwa ka san su su ma su san ka ku ƙara kulla zumuncin addinin musulunci tsakaninku kuma ku girmama juna a san girman juna a jararta juna kan wani ya rena kowa domin rena musulmi ba kaɗan ba ne ba laifi ba ne ɗan ƙararrin babban laifi ne ka rena musulmi kuma kaga da haka wallahi rayuwar da muke kamar muna rayuwa ne tsakanin musulmi da kafirai irin rayuwar musulmi da kafirai ma in ta kai irin ta zamanin ana fada ana yaki haka muke rayuwa fa tsakanin musulmi da kafiri ma ba a yarda irin wannan rayuwa ba ta mi ta wulakanci ba don yana kafiri kawai ka wulakanta shi ba an ce kakkaci haƙin shi kakka zalunce shi kakkaci mutunce shi ba dai kasan shi da addinin shi amma ba hana ka zanna tare da shi ba kai mu'amala da shi ba kai makwabtaka da shi haka kyautata mashi to sai ka iske musulmi da musulmi kaman ka rasa ba da mi zaka kamanta rayuwar dan ta wuce rayuwar musulmi da dan rayuwar musulmi da kafiri akwai kyautatawa to shi babu wannan ba sani ba sabo inda ka san shedan ko bara dauko babban shedan kamar shedan ne ya sabko kake makwabtaka da shi kake zamantakewa da shi haka muke daukar rayuwarmu sai wanda ranka ya maka kawai shine zaka kana girmamawa kana kulawa da shi wannan ba daidai bane manzo Allah yace ka ai haka wala yahqiru dum musulmi dan uwan musulmi ne kai ya kaskantar da shi kai ya wulakanta shi kai ya rena shi kai ya maida shi ba komi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqwa ha huna manzo Allah ya ce tsoron Allah yana nan wa yushiru ila sadrihi yana yin nuni zuwa ga kirjin shi salasa marrat haso manzo Allah na cewa taqwa ha huna tsoron Allah yana nan tsoron Allah na nan tsoron Allah yana nan cikin zuciya bi hasbi mri'in min sharri ya ishi mutum sharri an yahqira akahu almuslim ya wulakantar da dan uwanshi musulmi mana ya ishe ka sharrin da zai kai ka wutar jahannama a ce ka wulakanta mana a ce ba kai komi rayuwarka ba kawai sai da musulmi kai to shi kadai ya ishe ka wando da riga ya jefa ka cikin wutar jahannama kaga ba karamin laifi bane a ce shi kadai ya ishi mutum sharri sai duk wani duk wata biyayya kayi amma nan dai baka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya ma ka girmama musulmi sai ka wulakanta shi to wannan kadai ya ishe ka sharrin da zai kai ka cikin azaban Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye saboda haka kenan baya da kyawu jama'a mu kiyayi irin waɗannan mugayen halaye da waɗannan mugayen dabi'u waɗanda musulunci ya aini haramta mana yin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullul muslimi alal muslimi haram duk musulmi akan musulmi haramun ne ma'ana haramun ne jinin mu haramun ne dukiyoyin mu haramun ne mutuncin mu haramun ne duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya haramta mana damu jini haramun ne ma'ana haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka musulmi ka dan kwantale shi ko yaya jini ya zuba haramun ne uballantana uwa uba dada ballantana ka cire mai kan dan yatsa ko ka bige mai hauri ko ka bige mai hanci ta zuba ka dan kwarzane shi ma haka da riza haramun ne ko aska to ina 'ya'yan musulmi waɗanda su ka rasa ma 'ya'yan wane ne masu yawo da addina suna saran mutane masu yawo da wukake zindima-zindima wukake waɗanda suka banzatar da zubar da jinin mutane ba ruwan shi kawai da rigima ta haɗan kawai kawai sai kaga kawai an yi wukake ana ta sare-sare ɗayan musulmi ne uwayensu musulmi ne kakanninsu musulmi ne makwabtansu mutane kowa musulmi ne kuma musulunci yana faɗa da wannan abai na suka samu shi ko kaga suna yawo da sanduna yawa suna nan sun aje sanduna aje kamar yan banga aje suke kawai sanduna suna nan da an ce ar fada kawai sai ga kowa ya doko sandun shi a samu mutane a tattika ɗif tif tif a taɓugu wani daga nan za a karya mai wani kashin jikin shi wani daga za a taba kwanye shi daga nan ya samu ya samu rikicewa ga kai to duka wannan haramun ne fara haramun ne zubar da jinin musulmi haramun ne wa malu haka ma dukiyar musulmi haramun ce ka ci ta ba tare da hakkin shi ba haramun ne ka ci dukiyar musulmi ba ya da kyawu ko kaɗan ka taba dukiyar musulmi sai da daɗin rai shi in ta zo hannunka ka ba shi abin shi in ka ci ba shi ka maida mashi in ya aike ka aka yi saura bai ce ka ɗauka ba ka maido mai abin shi an ba ka kai mai ka kai mashi kakka ga yawan abin ka ce ka ji shi kare haka ma mutuncin shi kakka zan naka zidda mutuncin dan wanka musulmi kakka zan na wani wuri kai ta bata shi kai ta zage shi saboda dai a bar ganin darajar shi wannan duk baya da kyawu duk haramun ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi saboda haka wannan hadisi babban wa'azi ne gare mu kuma ya kamata mu kiyaye abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabo a cikin wannan hadisi mu kiyaye saboda mu samu mu tsira duniyar mu da lahirar kaga wannan hadisin da za mu yi aiki da koyarwar shi da mun yi maganin matsalolinmu da yawa da da yawa daga cikin matsalolinmu sun kau da mun samu farin ciki mun samu walwala cikin rayuwa da mun rabu da tsayawan harakokinmu da suka tsaya da mun samu aiki da mun samu haɓaka kasuwanci da mun samu haɓaka tattalin arzikinmu da al'amuranmu da yawa za mu manta da su waɗanda suke marasa daɗi matunda mun kiyan aiki da koyarwa da karantarwa ta addinin musulunci to shi ma ba Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abinda yake tare da mu Allah ba zai canza mana ya kawo mana dadi ba sai mun canza mummunan zamantakewa da mu'amala da muke tsakanin mu sai mun gyara in ka gyara Allah zai gyara maka in ka bata kuma Allah zai barka cikin wahala Allah ya sa mu gyara hadisi na gaba hadisi na 1400 da takwas malayin cewa ƙuƙuba tabni malikin radiyallahu anhu qal an karbo shi ne daga ƙuƙuba dan malik Allah ya kara mashi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maki jira da aminta Allah su kara tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa Allahumma jannibni munkaratil akhlaq Allah ka nisantar da ni mugayen halaye halaye waɗanda ba su da kyawu halaye waɗanda suke abin kyama ne wal'amal da kuma ainihi mugayen ayyuka abin kyama wal'ahwa da kuma ainihi son zuciya mugu wal'aduwa da kuma mugayen cututtuka manzala sallallahu alaihi wasallam da yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya nisantar mashi ya kare shi daga ɗabi'antuwa da waɗannan abubuwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana akan dabi'a mai kyau kamar yadda Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim amma bawshi na cewa an kana da kyau ka kara da wanka wanda Allah yana kara roƙon Allah subhanahu wataala ya nisantar kuma yana koya mana yadda za mu roƙon Allah ya raba mu da waɗannan irailan waɗannan mugayen halaye saboda haka hadisi yana nuna mana akwai dabi'u masu kyawu kuma akwai dabi'u mugaye ɗabi'a mai kyawu ita ce wanda take mai ita yana da afuwa an an mashi ba daidai ba sai ya yana da juriya yana da haƙuri yana da kyauta bai da ruwa yana da haƙuri yana da juriya kuma yana ɗaukar cutar wanda ake mai daina jure ta yana da jin kai yana da tausayi yana biyan bukatu na ainihin abokan zaman shi abinda bai yi ƙarin shi ba yana kamawa abokan zama abokan arziki amannan arziki ana son mutum ya zamanto a wannan ɓangaren ta baro shi baya danginka na uwa da uba kannanka magajiyanka da yayansu duk wani wanda bukatar shi ta taso kana da halinka ka kama mashi ka kama mashi ka biya mai bukata wannan dabi'a ce mai kyau muna ganewa ko ana son mutum ya zamanto haka haka abokanka kun taso tare da abokai tun kuna yara haka kuka tashi tare kuka yi wasanni tare kuka yi tsalle-tsalle da dire-dire da duk wani kinshi tare kuka yi to bayan kun mallaki hankali sai Allah ta'ala ya daga wasu ya bar wasu waɗanda Allah ya daga ɗin nan su zange waiwayo suna kallon mi yawo su zange waiwayowa suna kallon waɗanda Allah ta'ala bai daga su ba zange kulawa da su lokaci bayan lokaci yawa samun masu aiki su raba su da yawo da suke ba san inda za su ba samun masu aiki samun masu kasuwanci su taimake su in sun hidda zakka zamu na abu kwakwara su ba su su kuma an masu san an masu yawwa ka abokin ka ya doko makudan kudi ya baka kai kuma ka zanki tunanin ba dole ya mana ba ina ke dole wannan kyautatawa ce ya ga dama ya maka kai kuma tunda an maka ka san an maka kai ta kanka ka san ciwon kanka cikin wannan abin da aka baka kar ka yi tunanin to yanzu wane ya gane kenan bada ma sai ya kara mana wace ma kai kadai ne suna kuna da yawa ta rayuwa naku ne wajen ku shidda ya tattara ya miƙa ma kai kadai saboda ire-irenka waɗanda yana ganin ya kamata a yi musu suna da yawa to sai dunkulo ya baka kenan baɗi wani za'a ba sai kuma kana nan kasa ki baki baɗi ma ƙara maka za'a yi baɗi sai dai ka ji miya makwabta daɗa sai dai wani abokin kuma naka shi ma ya ce wallahi ni ma bana ya bani to na san ni ko sai nan gaba za a bani sai kai magana ce dama na baka ne ai ku kaza ne na jere shekara shidda duk shekara zan ba bani to ana son dai mu zan tuna baya waiwaye adan tafiya in ji bahaushe duk wanda baya waiwaye bayan shi ya waiwayi can ya kallo can baya mutanen da ya zazo tare da su ta shi ba ta yin kyawu to duk wanda yana daga cikin halaye kyawawa halaye masu masu armashi waɗanda ake ce ma ɗabi'u masu kyawu saɓaninsu kuma su ne munkaratul akhlaq mugayen ɗabi'u Allah ya kare mu da gare su haka ma ayyuka mugaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala ya kare shi daga mugayen ayyuka duk mugu aiki shirka kafirci munafici zalunci yaudara ha'inci cin amana duk waɗannan abubuwa munkaratil amali ayyuka ne mugaye haka ma san zuciya ga addini ga magana Allah ga magana annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ka kiyar da ka ce a kai na kaza ka dauka ko na wani za ka dauka duk girma wani bai kai Allah ba duk girma wani bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi saboda haka idan magana wani ko magana ka ko ra'ayinka ko tunaninka ko zatanka ya ci karo da maganan Allah ko magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri ka ajana ka idan ka bi naka to ka bi son zuciya mugu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya kare shi sannan manzo Allah ya roki Allah Allah ya tsare shi daga mi daga mugayen cututtuka cututtuka waɗanda suke da wayan wayan lamari kamar kuturta kamar kyasgi waɗannan cututtuka ne waɗanda can wancan lokuta su ne suke ba mutane wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi ma'ana dai hadisi yana nuna mamu neman taimako wurin Allah subhanahu wataala ya kare mu daga waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya roki Allah ya nisantar da shi daga barin su Allah ta'ala ya samu dace abinda muka bara daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara amma la asharanta ko guda ɗaya sai a kira to masha assalamu alaikum alaikum assalam wa alam wannan tace Allah ya jarabce ta da miji kusan shekara tara suke tare amma mijin ga a shekarar ga tara yana shan giya kuma bai bari ta ce sun yi sun yi neman magani har yanzu ba su samu suka dace ba ta ce matsalar shi ne in ya shawo wani bingiyan zai zo wajenta yana son biyan bukata to wannan ita kuma tana kiyawa ta ce wai haka da take ta kyauta ko ba ta kyauta ba me matsalar matsalar shan giya kawai yake in ya shawo sai zo wajenta ita kuma sai ta ki yarda da shi ta ce wannan da take ya ta kyauta ko ba ta kyauta ba na biyu kuma tana neman addu'a da ko kuma tana tambaye ko hanyar da ya kamata ko yanayin da take na arman ne ya kamata ta yi dama bai kamata ba matsayinta na mutum ne kirki a aura mata mashayin giya ya kamata a raba wannan auren in dai ba zai bari ba saboda haka in ya shawo giya ya kusance ta ita kuma sai ta kiya haka da take wai daidai ne ko ba daidai ne saboda tana kin shi ne saboda mi saboda shan giya ba tana kin shi bane haka nan kawai saboda giyar da yake sha ne ba ta so kuma haka daidai ne ke yayin wannan abu ce mai kyau saboda haka abin nan iyayensu su shigo cikin ayi magana ayi magana a mai wada a tsawace shi ya bar shan giyan nan in ba ya bari ya kamata a raba auren bai kamata ba a ce mace mijinta mashayin giyan yana daga cikin shekara tara wato abubuwa waɗanda shekara tara haka ne shekara tara haka suke na? shekara tara biyan su uku a da kai shi iyaye su mai nasiya da kai shi wurin iyayen shi ko iyayenta a mai nasiha mu nasiha mu daga nan muke yin Allah ya shirya mu gaba daya na'am kira sallah Aha. Gartala wannan take tambaya yawan eh, hamma a cikin abin ga sujida take yi ce wai- ta ce bai shi ai sallata ba tana yawan hamma din ta zo wajen sujida tana tambaya wa yawan hamma take yin ta zo cikin sujada bai shawo sallah ta bai shawo abinda ba abane da ake da gangan ba zuwa ne yake yi ko ko mutum na ga ito hamma da gangan ha kenan kaga ba abane ake da gangan ba zuwa yake yi. babu wani abu.
wannan Ita kuma ta ce masallaci.
tana da ɗiya marayu babban eh, taɓin hankali ya same shi na kwakwalwa don saboda shaye-shaye to shine take bar addu'a na Allah yanzu ta ce an kama su likita an sako su da sauki amma tana bara addu'a na Allah ba shi lahiya to Allah ya bashi lafiya
wannan kuma yake tambaya bisa kan larabawai ya ji cikin rezo sosai yanzu ana gai da cewa laraba ta ƙarshen safar akwai wai wani eh, abin nan da al- wannan laraba ta ƙarshe akwai abin da Allah ke az- yake zartawa a wa- a shekara wanda bai da kyau to shi ne ke tambaya ko ingancin wannan maganganun da ake baya da inganci baya da inganci Masha Allah, hadisai ne amma wasu da inganci Masha Allah.
shi kenan wanga ya ce kuma a- ma- namiji ne ya almi matar shi to baicin awai baya nan daga baya sai aka yi tsammani ya rasu alhali kuma macen hata abin ga wata armenihin su to yanzu kuma sai gashi an samu labari ashe bai rasu ba sai ya dawo to suka ce ya za a yanzu shi kenan sai ta koma wurin tsohon mijinta a shekara nawa She- bai gai shekarun ba dai ba shi nan daga baya an yi tsammanin ya rasu bai gai shekarun ba To ya yana dawa danganci.
sai tar da kuma ya danganci shekaru idan shekarun sun kai shekarun da shari'a ta ce mutum baya nan ana tunanin ya mutu ko kuma ta je ta yawuri sai gashi ba shi kenan tana da zaɓi ko dai ta ta koma wurin shi ko kuma ta yi zaman ta wurin sabon miji in kuma bai kai haka nan ba ya dawo shi kenan mata ya ci Allah haka kawai shi kenan sai ta koma gidan shi ibrahim kawai za ta yi ta koma gidan shi saboda mu'amalar da ta yi da wani Allah haka wannan a ƙarshe ce ya eh, jarabta ya samu ko ga duke shi ko ga rayuwar shi dai ya ce na bar addu'a gare ku kuma ga dukkan yan to Allah ya maganin matsalar gaba daya Allah ya yi mana kawo mana ƙarshen wahala
to sai take duk kullum take yi sai wata ce mata a'a ai ba kullum ake yi ba in aka yi sai kuma wani lokaci kuma ake yi to shine take tambayar dan nata haka dan ko ya inganta ya ce to mutu ta makaranta ya tambaye shi
a ya ce mahaifiyar shi ce take yin abin nan take sallar walaha kullum sai wata mace ta ce mata ba kullum ake bayan aka yi sai an kwana biyu kuma a yi walaha kullum ake yin ta in mutum ya samu dama ma baka samu dama ba rayuwarka baka yi ba laifi ba ibada ce ta sunna in kai akwai lada in baka yi ba baka da laifi in ka samu dama kullum ka yi ta sai ka yi abinka in ka samu dama yau ka yi gobe ka bari kwana biyu kuma ka yi duk ɗaya ne duk ɗaya aiki ne na lada amma ba a cewa ba a yin ta jere kullum sai an yi ta in mutum na so na'am
wannan tambaya ta biyu idan mace tana cikin idda kamar mutum yana halitta ya dinga zuwa hirar wurinta ko ko sai ta kare idda idan mace na mace na yadda ko ya halitta wani ya je hira wurinta ba a hira da ita ba a yi ba a zuwa yi- wurin hira kuma ba a gaya mata magana aure saboda shaidan yana iya rudata ta ce ta kare idda saboda ka yaudare ta da alkawarra na banza da kuma ta yaudaru ta karbe ka shi kenan tana ya tana ma kare yayi ai maza a yi auren to shi yasa dan ka a yi haka a zuwa bata idda din yasa musulunci cika a mata magana aure sai dai jirwaye mai kama da wanka na'am
malam sai tambaya ta uku ma'aurata ne su biyu sai suka samu matsala
tambayin da ake yawa gare su kuma suna da su ne nan da su amma sai da karanta wanda wanda ya zama da shi a rike mutane wallahi tambayin na me ce ma'aurata ne guda biyu sai suka samu matsala ta tsakanin su sai ta mata sai ya sake ta to da mutum ya mata saki guda to yana gidan cikin gidan an kulle shi ke gidan kanin mahaifin shi sai ma kanin mahaifin ce mishi a'a kawai mata ma saki uku gaba ki ɗaya shi ko sai ce a'a saki ɗaya zai mata sai hada da wancan kenan saki biyu sai ta ce a ita gwanda masu kita ma gaba ki ɗaya to sai shi uncle din sai ce to ka takarda ya rubuta ne sai ta shi bai rubutu ba amma zai dan gaya mai a yaran su sai ga mai ya rubutawa sai ka rubuta saki uku shi kuma sai rubuta saki daya a matsayin da ya Shi mijin.
eh shi mijin ba sai rubuta saki daya da mu sai mata daya kenan biyu kenan amma shi da uncle din ke gaya mai ya rubuta mu saki uku sai ta shi saki biyu ga to shi ne sai saki biyu ya bada to shi ne ke ta ya arman sai arman yana nan ko yana nan na'am mutum ne dan uwan baban shi yace ya saki matar ya saki uku yace ya rubuta sai yace a bale dai ni in gaya maka zan ki rubutawa shi dan uwan baban shi ke wadi ka ce ka saki matar ka saki uku shi kuma sai yace ya saki matar shi saki biyu ko ko daya saki daya ma- da mu sai sai yace mata- na sai yace ya saki matar shi saki daya Sai a fara.
rubutun shi ana gaya mai uku shi kuma yana rubuta daya wa akwai aure tsakaninsu akwai aure mai dama can akwai guda yanzu ga guda Biyu kenan.
biyu kenan ko Na'am.
akwai aure tsakanin su domin igiya aure ba gare shi take ba gare shi take ba ga kanan baban shi take ba ba zai sa shi muna ganewa saboda haka shi kuma sai ya sa daya shi kuma ce mai yake uku da haka akwai aure tsakanin su na'am
mana eh akwai wani hadisi da yake bayani kan duk laraba ran laraba Wannan yanzu muka azhar yi. To.
tsakanin azhar da la'asar idan mutum ya addu'a Allah na karba ko ya inganta wani hadisi a wai akwai hadisin da yace duk ranar laraba tsakanin azhar da da asarin kai addu'a Allah zai Allah kullum yana karba addu'a babu wata rana wadda aka keɓance wadda sai ita kadai ake karban addu'a yawa sai dai juma'a ita ma ba an ce sai ita ba an ce cikin da dai akwai wani lokaci mai falala saboda falalan yinin ba za ka dace da wanda lokacin makana addu'a sai Allah ya biya maka bukata kaga ba an ce ba shikenan daga ran nan an kulle kuma sai wata juma'a ba a ita falala ce ta ta saboda ka wannan bai inganta ba na'am na sai wannan tambaya malam mutum ne yake da mata guda biyu suna yawan tambaye shi suna yawan fita to yanzu daga ba sai ta kasa makara fita duk wanda ta fita ba da sanin shi ba to Allah ya isa da yaje ba to sai suka tambaya ya arme su ya sanin ta Eh, sun shiga cikin laifin Allah sun shiga cikin zini mutum ne matan shi suke hita ah, ba tare da sanin shi ba sai ce daga yau da wadda ta kara hita Allah ya isa biya yi waya zamantake aure na nan Allah ya isa kuma tana nan mana musu kaidi ya ce duk wadda ta hita Allah ya kama ta da laifi ai ba cewa ya sake ta ba saraka duk wadda za ta hita an ba abun mata ba mutum ya zo ya aje ko kuma ku zanke hita ba tare da sanin shi ba ai ba daidai ba ne mace arziki mai neman ta gama da duniya lafiya ba ta yi daga gidan mijinta ko ba yana ko makwabta ne kowa da kowa ta ta hito ta wada wata kowa ba a haka nan sai da izinin miji sai ta kira shi ta ce zan shiga wannan kowa ta dama gidanmu ko ta hagun gi- ko mai kallon gidanmu ki zaman ki ki bari kawai ki kyale ki zaman ki kake ta ki zaman ki aljanna ki tana karkashin kafan mijinki sai ya daga ki shigan bai daga ba kuma shi ke bai kamata ba ce mace a ta zamanto Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula yawan hita ai ta hita babu gaira babu sabab ai ta hita kawai mace kawai ta ji kamar an rike ta cikin gida bari ta hita ba da kyau wannan mata ce aka yi su zanna cikin gida ba bi so wannan filbin ku tsare su zanna cikin gida ba za su yi ta ba sai da abin da kai ma an ba don bukata bai zai da kawai kai ma da za a ce abincinka da suturarka da komi na kai ka waje ka yi mi ka zanna ku yi ta soyayya kawai cikin gida amma dole ka yi ta kuka za kuna soyayya ba ba abin da za a soyawa ba sai ga da Allah lalace ba yasa dole kai ma ka hita waje kuma haka ba ai ba wani abu ne dole ka hita ka nemo ka samu ka kawo abin da za a ci da iyali na'am sai tambaya ta ƙarshe malam malam me hukuncin mutanen da suke cutar kansu kamar mai gida da dillali
ba ya da kyawu cuta ba ta da kyawu a yana tambaya mai hukuncin mutanen da suke cutar kansu kamar mai gida da lillahi mai gida ne da kuma mai mai dillanci kowa na cutar kowa waye da kyawu an hana zala sallallahu alaihi wasallam ya hana yace la yuzlimu ko musulmi baya zalunta musulmi dan uwan shi da komi adalci ake saboda haka ba daidai bane kai ka tauye ma mutumin da yake kula ma da sai da abubuwan ka ka tauye mai haƙi har shi kuma ya kai shi ma yana mi ya yana gaya ma ba haka nan ba kuma haka ba saboda ya san ya kawo maka ba za ka baya wani abin kwarai ba saboda ka sai ya kamanta shi ma ya hizge wani abu ce ya sai da ma wani abu ko an sai da maka shi miliyan ɗaya sai ya ce miliyan ɗaya da hamsin haka sai da hamsin din sai ya ɗauke ta saboda ya san shi in ya kawo ko biyar ba ka bashi sai ka ɗauki jikabi na gode ka ji Allah sa albarka saboda haka mutane suke ja a kai wani ya koyi zalunci in kuna kyautatawa sakamakon rishin kyautata sai sa a yi abin da ba daidai ba musa musulunci yake so a kyautata a kamanta dole sai ka danne zuciyarka ka kyautata in ka kyautata Allah ba zai bari a cuce ka ba amma an ka bata sai Allah ta'ala ya sa wani shi ma ya rama domin kai ba kai daidai ba ya za maka daidai Allah ya kiyaye na'am na'am an sha amsa su to shi kenan sai da bara
wannan aika kanun ta yi mana ai ku ne masallacin ku sai a yi sanarwa a gai
salamu alaikum wannan kuwa da gurbi ne ke bukatar taimako da yara su kai shi na na hawa na tuntun kakar da yana yana bukatar taimako don saboda yara ke ke
to a taimaka mashi Allah subhanahu wataala ya taimaka mana mu ma Allah ya biya mana bukatun mai shaye mana hawayen mu Allah ka kara mana son juna da runguma juna da tausaya ma juna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah kara musulunci girma da daukaka kara makabirci wacewa da tarwatewa Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu kasuwanci da aiki masu albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu kasuwanci da aiki mai albarka Allah ka samu kari da duniya lafiya abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah kada ka sa abinda muke karantawa ya sanadiyar shigan mu gidan wuta ya Allah Allah ka sa ya mana sanadiyar shiga gidan aljanna Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da munafici da zalunci ka raba mu da dukkanin mugayen halaye Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba da ya Allah ka ba ka san mu lafiya da kasashen mu gaba da ya ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da hadin kai isasshe ya Allah Allah ka sa mu zaman to al'umma guda da ya Allah masu san juna masu kamnan juna masu tausayin juna ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka kare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah kuma Allah ka kare mu ka tsare mu ya Allah da tsaron ka wanda babu tsaron da ya kai shi ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta matasan ma Allah ka shirya mana su samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka ba su kasuwanci mai albarka ka ba su ilimin da zai kawo mu kasan mu ci gaba ya Allah Allah dukkanin matsalolin mu gaba da Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka bar karshen su ya Allah Allah ka raba mu da bakin ciki ya Allah ka raba mu da keta ya Allah ka raba mu da gaba ya Allah Allah ka raba mu da fushi ya Allah ka raba mu da bacin rai ya Allah abin da ke bata mana rai ya Allah ka gusar da shi daga rayuwar mu ya Allah Allah ka kawo mana abin da zai haskaka mana rayuwar mu Allah ka kawo mana abin da zai faranta mana rayuwar mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ka tausaya mana ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين